الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أسد نبينا وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sai in an samu dama a yi addu'a wadda ya mana guduma wannan littafin waɗancan ɗin ma daga shi ne yanzu ma da aka samu sauran kwafis kuma ya sake tsaya mana Allah ya saka da alkhairi Allah ya sa masa mizani za mu ci gaba da karatun masu cikin littafin tafkirtul muta'allimin littafi wallafar malaminmu a shekul alamatul muhaddis muhammadu sani umar musa rijiyar lemu hafizahullah yau muna sha biyar ga watan ramadan hijira alif da dari hudu da arba'in da shida wanda kuma ya dace da sha biyar ga watan march miladiya shekara dubu biyu da ashirin da biyar. Za mu tashi a ina ne ma? Mun yi muna shiga cikin nawaƙidun niyya ko? Ok, to, shafi na talatin da takwas. Ashuhuratu la tastalzimul ilma da'iman. Shahara ba ta lazuntar ilimi a yaushe wato ba yaushe ne shahara take lazantar ilimi ba an gane ba lalle ba ne wanda ya shahara ya zama malami ne da gaske ba ana iya samun shahara kuma babu ilimin ita babinta daban ilimi babinta daban ya zunnu man la yudriku haqa'iqal umuri malam yace wanda baya riskan haƙiƙanin al'amura, wato ba shi da zurfin ilimi, a zatansa annan shuhurata ta stalzimul ilma da'iman, a zatansa shahara tana sanya dole kenan akwai ilimi a wajen. Matuƙar akwai shahara to kenan akwai ilimi. Fa idan shahara ahadul muntasibina lil ilimi, idan wani cikin waɗanda suke danganta kansu da ilimi ya shahara, wa za a situhu, kuma muryarsa ta watsu za'a, daga na yake iza'a ko iza'a gidan rediyo. Sanna alhumru anna zalika innama kana bi sababi sa'ati ilmihi. Zanna alhumru, alhumru qalilul ilmi, qalilul khibra. da yake da ƙarancin ilimi sai tsammanin anna zalika innama kana bi sababi sa'ati ilmi sai ɗauka wannan shaharar sanadin yalwar iliminsa ce wa rusukhi qadamihi da kuma tabbatuwar digadigensa a cikin ilimi wal amru laysa kadhalika al'amarin kuma ba haka yake ba faqad yashtahiru amruhu zai iya yi wa al'amarinsa ya shahara, wa yanta shiru khairuhu ko kabaruhu, labarinsa ya watsu, wa yi kubalu alaihi ko wa yi kubilu alaihi al'ammatu, mutanen cikin gari su nufe shi, su yi masa dandazo, wa ya sulhul ƙafi waddani, na nesa da na kusa ya nuface shi, ma'a ilmihi tare da karancin iliminsa. wa da'alati bida'atihi da kuma ƙarancin guzurinsa da'ala ƙaranci wa rubbama yakunu ma'ahu fil balad al wahid kuma tayufa ya zama tare da shi a gari ɗaya alimun mutazalli'un fil ulumi akwai malami a garin mutazalli'un ai mutawaffiru wanda yake da cikar ilmomi mutafanninun fi afaninil ma'arifa wanda yake da masaniyar fannoni cikin fannonin ilimi akhidun min kulli fannin bi nasibin wafiri wanda yake ɗauke da nasibin wafir wato kaso mai dama min kulli fannin daga kowane fanni daga fannonin ilimi ya san larabci ya san alƙur'ani da tafsiri ya san hadisi da ulumul hadis ya san fiqh da usulul fiqh da sauran fannoni lakinnahu khamilu zikri sai dai kuma yana da raunin ambato da'ifu zikr yana da raunin ambato ghairu ma'rufin ladan nasi ba sananne bane a wajen mutane fala yakunu lahu nasibun fi siti wala qudwatun fi shuhra sai ya zama bashi da wani kaso bashi da wani rabo a a murya e wala qudwatun fi shuhra bashi kuma da wani rabo a shahara ba a ji labarinsa ba ba a damu da shi ba ma kunna mun filan nan ba faruk tafi kashe na tsakiya yawa yawa zakallah idan kun duba ƙasa malam ya ce يشبه هذا ما كان من أمر أبي الزناد عبد الله بن زكوان القرشي المدني wannan batu ya yi kama da abin da ya faru da abu zinad mai wannan suna rabi'a ta bin abi abdurrahmani at-taimi al-madani da kuma rabi'a kana faqihai madina fi zamanihima sun kasance masana fiqhun madina a zamaninsu wa kanat alhudwatu li rabi'a amma sai ya zama rabon shahara yana ga rabi'a ma'a mali abi zinadi min ilmin jammi tare da irin abin da abu zinadi yake da shi na ilimi mai cili wa fikihin wa basarin fil hadisi ma'a kasratihi da sanin fikihu da buɗewar ido cikin hadisi tare da kuma yawan hadisai da yake da su قال الإمام أحمد في ربيعة بن أبي عبد الرحمن إمام أحمد يتي دنگنة دا, دا, دا ربيعة ثقة وأبو الزناد أعلم منه ربيعة دي أمن تتشيني أما فأبو الزناد يافيش إليه وأخرج ابن أساكر في تاريخ دمشق عن أبي يوسف ابن أساكر يافي تتشين تاريخ دمشق لقى أبو يوسف الماجر أبو حنيفة لقى أبو حنيفة قال qadimtul madinata abu hanifa yace na zo garin madina fa ataitu abu zinad sai naje wajen abu zinad wa ra'aitu rabi'a kuma naje wajen rabi'a fa idan nasu ala rabi'ata wa abu zinadi fa idan nasu ala rabi'ata sai naga mutane sun fi cincirundu akan a wajen rabi'a wa abu zinadi afqahu rajulaini amma abu zinadi kuma shi ne ya fi fahimtar addini shi ya fi ilimi wa qultu lahu anta afqahu ahli baladika nace amma kai ne mafi ilimin wannan gari fa wal amalu ala rabi'a amma kuma gashi sai gashi taro a wajen rabi'a nan al amalu yana nufin to aiki aikin kenan amma abin da take nufi ba aiki kadai take nufi ba ma'ana kaiwa da komowa a kan rabi'a, zirga-zirgar mutane a kan rabi'a kuma kai kafi ilimi. Faƙalata ya ce, wai haƙ, ya ce kai conka, kaffin min hasbin, khairun min jirabin min ilmi, ya ce, ai tafi ɗaya na rabo, ya ce, ya fi, ya fi, abin an ce jirab, ita ce guga fata. ya guga fata ya fi guga fata na ilimi wannan tawalu'u ne eh saboda idan har Allah madaukakin sarki ya tarfawa mai shahara garin ya tarfawa garin sa nono ya zama dalilin shaharar tasa ana amfana ana karuwa ana ana gyara zukata ana gyara addini domin ilimin ya tara shi ba a zo ba sai zama shi kaɗai yake aiki da iliminsa wancan kuma ɗan abin da ya sanin shi kuma ana ta amfana da yawa kaga ta wannan fiskar wadda ake jinsa da yawa ya fi alheri sama da wadda ya tara da yawa ba kowa a wajensa to tawalu'u ne yasa ya faɗi haka na na mm. na haz shahara shahara shahara yake nufi da ita eh shahara yake nufi da ita wa akhraja aidan bi sanadihi an yahya ibn bukair an al-layth ibn sa'ad قال رأيت أبا الزناد وخلفه ثلاثمائة تابع من طالب فقه ليث بن سعد يتي ناغ أبو الزناد وخلفه ثلاثمائة تابع من طالب فقه وعلم وشعر وصنوف ناغ أبو الزناد أبايانسا mutum kamar ɗari uku wadda suke bin sa daga cikin ɗalibai ba su neman sanin fikihu masu neman sanin ilimomi masu neman sanin hukunce-hukuncen waƙe da kuma wato fannoni na ilimi daban-daban sun malam yalbas an baƙiya wahdahu wa akbalu ala rabi'a sannan ba a wani lokaci ba sai gashi ya zauna shi kaɗai mutane sun kuma wajen rabi'a wa kana rabi'atu ya kulu rabi'a ya kasance yana cewa shibrun min hudwa khairun min ba'in min ilmi ɗani ɗaya na rabo ya fi wato gaba guda na ilimi wato eh shi ne dai na muku ɗazu yawa a ce a ce Allah ya ya ɗaukaki ɗan abin da ka sani yana amfani to ya fi abin da aka tara yake ajiye duk yawansa wa haka amfilatun min ahdathit tarikh mala yace ga nan misalsalu daga abubuwan da suka faru a tarihi da khalal basarata shamiyu yud'a ja'far ibn zubair ja'far ibn zubair wani mutumin sham ya shiga basara wa kana jahilan kazzaban ya kasance jahili ne kuma tataccen makaryaci فاستغل تشوق محدثي البصره isma'i hadithin shamiyin sai ya yi amfani da wata dama shine istaghalla sai ya amfani da wata dama ta tashawuka muhaddithil basara na kwaɗayin wato malaman hadisin basara lisma'i hadithin shamiyin kwaɗayinsu na jin hadisin mutanen sham suna son su ji hadisan mutanen sham shi kuma ya zo daga sham sai ya yi amfani da wannan damar فأخذ يحدثهم بعجائب sai ya dinga ba su hadisai na ban mamaki an al-qasim ibn abi abdurrahman daga qasim ibn abi abdurrahman fajtama'an nasu haulahu daharan mutane suka taru ki a kewayensa daharan tsawon lokaci mafi karanci kace shekara guda yana fafa wajaza alaihim kadhibuhu wato eh ƙaryarsa ƙaryarsa ta yi musu ta yi musu tasiri ƙaryarsa ta yi musu tasiri sun mafadahahu Allah fanfaddu anhu sai Allah ya kunyata shi suka baje suka bashi akhraja ibn abi hatim bi sanadihi an yazid bin harun ibn abu abi hatim ya fitar da sanadinsa daga yazid ibn harun kala yace kana ja'far ibn zubair wa imran ibn hudayr fi masjidin wahidin musallahuma da Ja'far ibn Zubair da Imran ibn Hudayr suna masallaci guda gurin da suke sallah wa kana zihamu ala Ja'far to amma dandazon mutane ya tattara ne wajen Ja'far Ja'far ibn ibn Zubair wa laysa inda Imran ahadu ma wajen Imran babu kowa wa kana shu'batu yamurru bihima shu'ba yakan bi ta wajensu ana karatu fa yaqulu sai ya ce ya ajaban linnasi mutane suna da ban mamaki ijtama'u ala aktsabin nasi sun taru wajen makaryaci wanda yafi kowa ƙarya cikin mutane ya'ani Ja'far wa taraku asdaqan nasi amma sun bar mafi gaskiyar mutane ya'ani Imran ana nufin Imran qala yazid fama ata alaina illa alqalil hatta ra'aytu zaka ziham ala Imran yace ba a jima ba fama ata alaina illa alqalil ba a jima ba shi ne ma'ata alaina wato bai zo mana ba sai ɗan kaɗan na kwanaki ba a jima ba hatta ra'aitu zaka azziham har sai da na ga wannan cincirundo ala imrana a kan shi malam imran wa taraku ja'faran wa laysa indahu ahad karshe dai suka watsar da ja'far din ba kowa a wajensa ƙaryarsa ta bayyana wa qala abu hatim razi sami'tu uthman ibn al-haytham yaqulu abu hatim razi yace naji uthman ibn al-haytham yana cewa dakhaltu jami'al basra na shiga masallacin basra وإذا جعفر بن الزبير قد اجتمع عليه الناس سيقى جعفر بن الزبير متاني سنت على أكنسا وإذا عمران بن حدير قائد وحده سيقى عمران بن حدير شكالينا دوني وقلت نتي يا عجبا أبو ماماكي أكذب الناس قد اجتمع عليه الناس ما في قرياتك متاني متاني سنت على مسا وأصدق الناس قائد وحده ما في قسكيتك سكما شكاليك وعثمان بن الهيثم وابن جهم ابن عيسى أبو عمرو البصري مؤذن المسجد الجامع بالبصرة شين الإمام شين الأدان المسلاته وقال حماد بن زيد حماد بن زيد يكي أدركت الناس مائلين على جعفر بن الزبير نارس كمتاني سنكر كتا وجل جعفر بن الزبير وعمران بن حدير إمام المسجد شكما عمران بن حدير شين الإمام المسلاتي ma ya ci ahadun ba mai zuwa wajensa thumma malan nasu ala imrana sannan mutane suka koma kan imrana wa baqiya ja'far ma ya ati ahadun ja'far yawan zu haka ba wanda yake zuwa wajensa wa ja'far ibn zubair al-hanafi ad-dimashqi ja'far ibn zubair al-hanafi ad-dimashqi nazil al-basra wato baƙon basara ne اتفقت كلمة الأئمة النقاد على تضعيفه جداً malam yace kalimatul a'immatin nuqat kalmar masana wato malamai malaman hadisi an nuqat masu bin diddigi ta yi ittifaki ala tad'ifihi jiddan akan raunana shi matuka cewa Ja'far ibn Zubair da'ifi ne wa ramahu ba'dhum bil kadhibi wa wat'i al hadith wasu ma suka jefe shi da ƙarya da da kuma kirkirar hadisi wa ma'a zalika kana zihamu fi awwalil amri alai amma tare da haka a farkon lamari an fi cincirundo a kansa li kasarati ma yarwi min al ahadith al makduba saboda yawan abin da yake rawaitowa na hadisan ƙarya wal akhbar al wahiya da kuma labarai wanda suke na na banza da wafi al wahiya al wahiya abin da yake ne shirme وتشوق أهل البصرة في سماع حديث الشاميين دكما مرمر متانا بصرة وجنسان جن حديث متانا شام قال فيه شعبة شعبة يتي دنگنا شي جعفر ابن الزبير وضاع على رسول صلى الله عليه وسلم أربعمائة حديث حديث حديث كذب يا كن كدا ومن زان الله صلى الله عليه وسلم حديثي تريه إنك أرياه وظن الناس أن تلك الكثرة إنما هي من سعة علمه sai mutane suka ɗauka cewa wannan yawan hadisan saboda tsabar iliminsa ne wacce sa'i marwiyatihi da kuma yalwar hadisai riwayoyi fatakalabu alaihi ai fatakasaru sai suka yi suka yawa a kansa suka cincirundo qabla an yafdahahu Allahu kafin kafin Allah ya kunyata shi wa amma Imran ibn Hudayr amma shi Imran ibn Hudayr wa huwa Sadusi al-Basri shi ma mutumin Basra ne ittafaqan nuqadu ala tawfiqihi malamai masu bin diddigi sun yi ittifaqi kan cewa amintacce ne bal qala Ali ibn al-Madini mala Ali ibn al-Madini yace thiqatun min awsaqi shaykhi shaykhin bil Basra amintacce ne kuma mafi amincin malaman Basra lakin laysa lahu ko amintacce ne daga cikin mafiya aminci daga malaman basara lakin laisa lahu khudwa sai dai bashi da shahara falam yaltafitin nasu ilaihi mutane ba su waiwaice shi ba wata zahamu ala rajulin kadhabin wadda suka je suka cincirin do akan wani mutumi makaryaci makirkiri wa taraku sikata sabt suka bar amintacce wanda yake as-sabt wato lamuntacce ولعل هذا هو سبب قلة حديث ابن حدير ta iya yiwa wannan shine sababin da ya sanya hadisan ibn Hudayr suka zama ‘yan kaɗan, saboda ba shi da almajirai da yawa. Fakat kala Ali ibn al-Madini lahu nahwa asharata hadith. Hadisansa yana da hadisai kamar guda goma. Eh, an watsar da shi malam. An watsar da shi. sai sadaqatu ibnu abdullahi as-samin muhaddithun muhaddithun dimashqiyun ma'ruf malamin hadisi ne mutumin dimashq sananne lahu musannafat yana da littattafa da wallafe wallafe gaira annahu wahid jiddan sai dai wato mashirmaci ne matuka eh mashirmaci ne matuka laysa hadithuhu bi shay hadisinsa ba wata tsiya ba ce, waƙad haddasa bi mi'atil a hadithin munkara, ya ba da labari ya ba da hadisai ɗaruruwa al-munkara kuma dukkaninsu munkaran hadisai ne, amma zalika kanat lahu shuhuratun azima, amma sai gashi yana da shahara mai girman gaske bi Dimash fi zamanihi, a Damascus, a Dimash a zamaninsa. أخرج يعقوب ابن سفيان الفصوي عن العباس بن الوليد عن مروان الطاطاري الطاطاري وانا ادنا قد قنا اكثر متى تاركو ايه اه هو اغنون كتا ميتا تاري ايه وانا تاتاري تاتاري ايه ايه مروان الطاطاري قال دخلت المسجد أول ما جالست سعيد بن عبد العزيز ta tari ya ce na shiga masallaci awwala ma jalastu sa'id ibn abdul aziz a wa dhikru menene eh wa dhikru sadaqata ibn abdullah muntashirun fil masjid dakhaltu al masjida awwala ma jalastu Sa'id ibn Abdul Aziz wato farkon lokacin da eh farkon wanda na fara abinan farkon wanda na fara zama da shi Sa'id ibn Abdul Aziz shine Sa'id ibn Abdul Aziz wa dhikru sadaqati ibn Abdullah muntashir fil masjid amma ambatan sadaqa ibn Abdullah ya yada a cikin masallaci shi sunan shi kake ji labarinsa kawai kake ji wa kana shamiyuna yu'azzimuna ar-rajula idza kana zahiruhu hasanan mutanen sham suna ba mutum girma idan sun ga zahirinsa mai kyau ne wa kanat lahu ibada mun so ga mutum ne mai ibada duna sabri hadithihi ko duna sabri hadithihi wato banda ma tukunne da yake zuzzuge hadisi eh nan duna sabr hadisihi wajen wajen fassara mai abu nan ba mai hatara eh ba wai ba wai ana kore sabrul hadis din bane wato a bayan ma eh dadi akan abin da yake burge su in sun ga mutum yana da kyakkyawan hali yana da ibada to suna cincirundu akan sa mutanen sham duna sabr hadisihi wannan wani banda ma yadda yake zuba hadisi farkon abin da ke burge su zuba hadisin to amma ina abubuwan ƙari ne da yasa suke tsiro akan mutum wa rubbama wasaqu rajula wa asnau alayhi sautari sukan amintar da mutum su yabe shi wa huwa munkarul hadith alhalin kuma munkarin hadisi ne qala al imam ahmad fi abdullah ibn ziyad ibn sam'an innama kana yu'rafu ibn sam'an bil madinati bis salah imam ahmad yace dangane da ibn sam'an ya ce kaɗai an san shi ne a madina bisala da sallah walam yakun yu'rafu bil hadith ba a san shi da ilimin hadisi ba ash-shamiyuna arwan nasi anhu mutanen sham ne suka fi kowa rawaito hadisi daga gare shi saboda su dama suna da irin wannan wannan yayin yan kwashe kwashe ne amma mutanen madina ba su dauke shi malamin hadisi ba amma a sham shi malamin hadisi ne suna cincirindo akan sa su ta karban hadisai masu wato munkarai ibn sam'an kadabun ma'ruf ibn sam'an kuma makaryaci ne sananne da ƙarya wa qad jaza ala ba'd ash-shamiyyin amma gashi gashi yayi tasiri akan wasu daga cikin mutanen sham وأخرج الفصوي عن علي بن المديني عن عبد الرحمن بن مهدي قال أدركت البصرة ومحدثوها أربعة عبد الرحمن بن مهدي يتي ناجي بصرة ناسامو واتو مالما حديث بصرة متون خدني فكان أخملهم وأقلهم جماعة هشام الدستوائي يتي سيدما أخملهم وفي لوننسو وأقلهم جماعة كما ودي في سكرنتين جماعة شنه هشام الدستوائي والجماعة على عثمان البري أما كما mutane kuma sun taru akan Uthman al-Barri wal Hasan bin Dinar wa Abi Jaz'in waɗannan mutum uku sun fitara mutane qala Ali fa qultu lahu Hammad ibn Salama qala lam yakun atahu an-nas ba'd sai nace masa to yayi Hammad ibn Salama lokacin qala sai yace lam yakun atahu an-nas ba'd lokacin mutane tukuna basu zo masa ba qala sai ya sake cewa walaqad qadima Abu Jaz'in marratan wajalasa fi masjidi bani adigi shi abu jaz daga cikin waɗancan mutum uku wata rana ya zo ya zauna cikin masallacin banu adi falam ya sa'ahul masjid amma masallacin bai ishe shi ba walam ya kadir ya jilis bai ma samu gurin da zai zauna ba ai li kasarti zihamin nasi alai saboda cincirin da mutane a kansa wa zikil masjid bi majmu'ihim da kuma kuntatuwar masallacin da dandazon jama'a wa hishamu da suwa'i ko ibnu abi abdullahi al-basri shi kuma sha a daswa'i shine Abu Abdullahi al-Basri ahadu kibaril huffaz al-basriyyin daga cikin manya-manyan malaman hadisi mutanen Basra alladhi kana Yahya ibn Sa'id idan sami al-hadith minhu wanda Yahya ibn Sa'id yana nufin al-Qattan idan ya ji hadisi daga wajensa la yubali Allah ya Allah yasma'ahu min ghairihi ba dai baya damuwa dan bai sake jinsa a wajen wani ba saboda tsabar yadda da aminci da yayi da addaswa'i idan ya ji hadisi daga wajen a daswa'i to baya damuwa dan bai sake jinsa a wajen wani ba ka san baka sake ji a wajen wani ba zaka dan razana to amma saboda amintuwa da yi da Hisham daswa'i baya damuwa dan bai sake jinsa ba wa kana al-Imam Ahmad yaqulu Imam Ahmad yana cewa ad-daswa'i la tas'al anhu ahadan Hisham daswa'i karka tambayi kowa labarinsa ma aran nasu yarwuna an ahadin asbata minhu ma aran nasa yaruna an ahadin asbata minhu ban ga mutane suna rawaitowa a wajen wani mutum da ya fi shi tabbas ba mithluhu asa a iya samun irinsa shine mithluhu asa a iya samun irinsa wa amma asbatu minhu fala amma wanda ya fi shi tabbas a a wasafahu abu dawud bi annahu amirul mu'minin fil hadith Abu Dawud ya siffanta shi da cewa shine Amirul Mu'minin fil hadith Hisham ad-Daswa'i wa amma salatu mazkuruna ma'ahu amma mutanen uku da aka ambace su tare da shi Usman al-Barri da Al-Hasan ibn Dinar da Abu da kuma Abu Jaz'in fa kulluhum du'afa'u matrukun dukkanin su raunana ne ababen bari fa Usman al-Barri huwa ibn Miksam Abu Salamah al-Kindi al-Basri متفق على ضعفه عثمان البري أن اتفاق أكل روننسا ركوا يحيى القطان وابن المبارك ولأن من يمن يمال من حديثي سنيوات إليش وقال أحمد حديثه منكر إمام أحمد يتي عثمان البري حديث منكرين وقال الجزجاني كذاب كذبه الثوري على سهولته الجزجاني يتي عثمان البري كذاب مقريتين كذبه الثوري على سهولته al'imamu sauri ma ya karyata shi duk da sauƙin kansa. An gani? Yawa, irin wa'inan wuraren a rika kiyaye ma'anonin, saboda wal Allah in ka bari, ka ɗan samu ta za sai ka kasa gane mai ake nufi. Kazzabahu sauri, al'imamu sauri ya karyata shi, ala su hulati karkace a kan sauƙinsa, duk da sauƙinsa, mana duk da sauƙin shi a sauri, mutum ne mutasahil wajen wajen wajen wajen abu wasaƙawa, amma shi ma sai da ya za'afa sai da ya karyata Usman al-Barri wa qala an-nisa wa qala an-nasa'i wa daruqutani matruk al-imam an-nasa'i da daruqutani suka ce suka ce al-barri matrukun wa qala al-fallas saduqun lakinnahu kathiru ghalat sahibu bid'ah al-fallas yace saduqun ba laifi eh saduqun ba laifi fika amintacce ne yardadde saduqun kuma baina baina eh لكنه kathiru ghalat abin da ya mai da shi ma martabar ya sa ya bashi ma martabar sadakar kenan a kun ga sauran kama muturuk suka ce masa wanda wanda ya bashi wannan martaba ta sadaka fa ya dan dago zai iya hujja da hadisin sa kenan fa saboda saduk ana karban hadisin sa sai hadisin sa hasan ne don haka shi kaga ya ya bambanta da sauran da jamhur saduku saduki lakinnahu kathirul ghalat sai dai yana da saurin shirbici yana yana da yawan shirbici galab kwaba yana da yawan kwaba sahibu bid'a kuma dan bid'a ne wa amma al-hasan ibn dinar kun san bid'a a wajen waɗannan malaman fa idan an ce bid'a ba irin da muke ganin bid'a mu yanzu eh kun san mun na cewa dan bid'a ya ce dan maulidi yan bid'a yan maulidi su bid'a a wajen su irin qadariyya irin jabariya irin murji'a i'tizali khawari wanda yau wanda ya jefu ya fada cikin wannan to shine dan bid'a wa amma al-hasan bin dinar wa huwa abu sa'id at-tamimi al-basri ahadul matruki shi kuma al-hasan ibn dinar shi ma ɗaya ne daga cikin waɗanda aka yi watsi da su qala ibn hibban taraka ibn al-mubarak wa waqi'a da ibn al-mubarak da waqi'a sun yi watsi da ibn dinar wa amma ahmad ibn hanbal wa yahya ibn ma'in fa kana yukazzibanihi amma da ahmad ibn hanbal da yahya ibn ma'in su sun dara waɗannan ibn mubarak da wake hukunci a kansa su kan ma fa kana sun kasance yukazzibanihi suna ƙaryatar da shi suna cewa maƙaryaci ne wanda yake kazzab ya bi wanda yake mutruk kun san mataki mataki ne yawa in kaji ana cewa saduk to an fara masa illa ke saduk aka ce mudallis to akwai abin a kansa aka ce da'if aka ce da'if jiddan kun ga ya dan karo munkarul hadith sannan a ce kuma mutruk an fara tafiya a ce kazzab har a je dajjal ƙwarai to su yukadzibani wa amma abu jaz'in fa huwa nasr ibn ibn tarif al-qaffab mujma'un ala tarkihi shi an yi tare an yi an yi tarayya gaba da akan watsi da shi qala ibn mubarak kana qadariyan wa lam yakun yathbut qadariyan ne wato dan qadariya ne yana da aqida ta qadariya ولم يكن يثبت كما باشر تبت وقال أحمد لا يكتب حديثه أحمد يتي أي أبو جزء باع ربط حديثه وقال النسائي وغيره متروك وقال يحيى من المعروفين بوضع الحديث يحيى بن معين يتي ابن جزء أبو جزء ينادى قتكين وأدى أكتك شهرة بوضع الحديث da kirkira hadisi wa qala al-fallasu wa mimman ujmi'a alayhi min ahli al-kadhibi annahu la yurwa anhum qaumun minhum abu jaz'in al-qaffab nasr ibn tarif wa kana ummiyan la yaktub yace wa mimman ujmi'a alayhi min ahli al-kadhib daga cikin waɗanda aka yi tarayya a kansa daga cikin makaryata annahu la yurwa anhum cewa an yi tarayya ba za a rawaito hadisi daga gare su ba qaumun akwai wasu mutane minhum Abu Jazz daga cikin su akwai Abu Jazz al-Qaffab Nasr ibn Tarif sunansa kenan wa kana ummiyan la yaktubu kuma ma ba gidaje ne ummiyan ummiyi ne ko rubutu bai iya ba ko rubutu bai iya ba amma ya ishara ta wa ma'a hadha kullihi faqad aqbala an-nasu ala haula'i al-matrukin al-halka amma tare da haka mutane sun yi cincirindo sun nufi waɗannan mutanen da aka ambata guda uku al-matrukina waɗanda duk an watsar da su al-halka wanda suke halakakku wa aradu an hisham ad-dastuwa'i mutane suka kaucewa hisham ad-dastuwa'i ma'a thiqatihi wa imamatihi fil hadith tare da amincinsa da kuma wato ƙarfin jagoranci da yake da shi a ilimin hadisi wato girman ilimi imama fil hadith ne girman ilimi wa hakaza kanat suqul jahala raji'a to hakan nan fa kasuwancin jahilci ya zama wato raji'a yana ci ba kakkautawa eh na ra'ija me na ne okay ra'ija daga tarwij raje ruju tarwij rawwaja in an ce rawwaja sil'a shine ya shelanta ta eh to hakan nan kasuwar jahilai ta kasance ra'ija wato tallatacciya shahararriya mai ci wala tazalu a wala tazalu kuma bata gushe ba bata gushe ba tana ci fayaltafful jahalatu wa asharul muta'allimina hawla rajulin jahulin kadhubin sai ga mutane sun kewaye iltaful jahala jahilai su kewaye wa asharul muta'allimina da gwamman masu koyon karatu haula rajulin jahulin su kewaye mutum jahili kadhubin makaryaci wa yusayyirunahu bil kadhibi wal buhtan aliman wa muftiyan da ƙarya da ƙirƙirarsa sai su mayar da shi masani ko mai fatawa wa hadha bala'un Malam ya ce wannan masifa ce, ana minhu ahlul ilmi kadima, tun a dacan malamai na gaskiya sun yi fama da irin wannan, ana sun yi fama da irin wannan. Wa min zalika daga ciki annahu usni da tadrisul hadisi fi madrasataini min madarisi asrul mamaliki bi rajulaini. A, a, an danganta karantar da hadisi a waɗansu makarantu guda biyu min madarisu asalin malik daga cikin makarantun zamanin waɗancan masu mulki dirajulaini la yafqahani hadisan makarantun guda biyu na wasu mutane guda biyu waɗanda ba su san hadisi ba fa kama alayhima abul fadl زين الدين عبد الرحمن ابن الحسن العراقي الإمام العراقي يتاشي أكنسو وزيفهما يتونا موسى أسيري إيه زيفا شيني بينا دبوجي يبينا دأم بوجين وطالب بطردهما يكما نيمي سلكي يقوليسو أعرف مكرانتر للإعدام الأهلية فيهما سبو درشن شنشنتا a cikinsu, wa uhdira inda ba'dul umara aka gabatar da su wajen wani cikin shugabanni, wa turiba min ahadihima an ya ƙara hadisan wahidan fi sahihi muslim, aka nemi ɗaya a cikinsu ya karanta hadisi guda ɗaya a sahihi muslim, fa khabata fi sanadihi sai ya tafka kwaɓa yayi yayi yayi kwaɓa khabata ya ɗauki wani abu ya saka ya canza a cikin isnadinsa wa matanihi da mataninsa wan qata'a wa lam yastati itmam qira'atul hadith daga nan ya katse bai iya ya cika karanta hadith ya karasa cika karanta hadithin ba wa lam yakun halu sahibihi afdala min halihi kuma halin dan uwan nasa ma bai fi nasa ba duk irin su daya kuma sun bude makaranta an musu cincirindo ana zuwa daukan hadisi ومع ذلك تعصب لهما بعض القضاة الحاضرين أما tare da haka wasu daga cikin alƙalan da ke wajen suka yi ta'assubanci lahuma ga waɗannan mutanen guda biyu suka ba su kariya wa baqiyatul wazifatu lahuma shikenan aka bar su wannan aiki nasu ya ci gaba ko ragama zuhuri ajzihima wa iftidahi jahlihima duk da bayyanar gazawarsu da kuma fallasar jahilcinsu amma wasu alƙalai suka ɗaure musu gindi saboda iyayen gidansu ne almuhim wannan wannan babi da malam ya kawo mana babi ne da ke mai jan hankali dangane da abin da ya shafi ita shahara da muka karatu a kanta wancan satin shahara daban ilimi daban wani lokacin mu ɗaliban ilimi muna fama da irin wannan matsalar in ba mu yi a hankali ba in ba mu san irin wa'ina abubuwan ba sai ga mutum yana ganin in yana ya dan sa hadari ba kowa ko idan yana wa'azi ba kowa yana damuwa me yasa shi ba mutane a wajen karatunsa me yasa shi ba a damuwa da karatunsa me yasa sai wani me yasa in ya shiga ji ɗalibai suke fuffuta me yasa kaza me yasa kaza sai fara jin tuhuma da rauni cewa ko shi ɗin bai iya ba ne ko shi ɗin jaki ne ko shi ɗin bashi ilimi ne to idan mutum ya biye haka to zai samu gajiyawa a cikin zuciyarsa idan zuciyar mutum ta zo masa da gazawa to fa zai kasa da gaske kuma daga nan ya samu matsala daga cikin amfanin sanin irin wannan shine ka sani cewa ilimi daban shahara daban ita shahara daga Allah ce duk wanda Allah ya ga dama ya daukaci muryarsa zai daukaci muryarsa ko ta gaskiya ko ta ƙarya na ƙaryar ma ana ɗaukaka su balle na gaskiya don haka dalilan da suke sa a shahara suna da yawa jarabawa ce daga Allah ko waɗanda Allah ya musu baiwar ilimi ba a ma san suna da ilimin ba sai waɗanda suka nufe su suke sanin akwai ilimi a wajensu akwai waɗanda kuma Allah ya musu baiwar ilimi idan ka ba su dama su yi magana ba za su iya fahimtar da mutane ba ba su iya gamsar da mutane ba don haka mutane ba su damu da ji daga gare su ba da duk wannan ana samu sannan haka wani lokaci ɗaliban ilimi suna da wani kuskure sai su rinka auna malamai da shahara kamar yadda ammawa 'yan cikin gari suke ammawa 'yan cikin gari suna da wannan ɗabi'ar auna malamai da shahara malam wane ai ya cinye gari malam wane ai ya mamaye wuri kaza malam wane ai yayi ka a ai malam wane ya fi malam wane sai a rika aunawa da yawan jama'a wannan jahilai ne suke da irin wannan shi yasa a farkon babu malam yake cewa waɗanda ba su da waɗanda ba su da zurfin fahimta jahilai ne suke irin wannan abu kamar ɗan boko ne kamar ɗan boko ne a zo nemansa ba a same shi ba da mota ka zo kana ba shi labari an zo da wata jar mota ba a same ka ba in ka gaya haka ɗan boko zai ga wautarka da ƙauyancinka sun su jar mota eh ka ce an zo maka da accord nan ba kaza ko an zo maka da civic nan ba kaza ko an zo maka da da bl ko an zo maka da kaza nan ba kaza to shi wannan ne ka ba shi kamfani ka ba shi lamba to shi ne ka san ilimi ka san abin da kake to kamar haka ne mutanen cikin gari suke kwatanta malamai da dandazon jama'a kawai mai jama'a shine malami wanda bayi da jama'a shi ba malami bane kaga wannan kwatance ne irin na kauyanci da kuma rashin sani Allah ta'ala ya ba mu ilimi mai amfani ya amfanar da mu da abin da ya ilmantar da mu ina ba da hakuri ce eh na gaji da yawa sosai alaikum salam assalamu alaikum wa rahmatullahi